بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan shine kasar na biyu na wannan dan tattaunawa da muke tsakanin juna a nan majalisin babban malamin mu malam Musa Adam mai hula a nan masallacin Umar bin Khattab da ke nan anguwar Federal Locus a nan Gombe da muke tattauna akan kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen haihuwa da kuma wato haƙƙoƙin 'ya'ya akan ainihin wato iyayensu muna gaba ta goma sha biyu kasir na farko ya kare yanzu mu ci gaba insha Allah malam yace wa takunu al-aqiqatu bil ghanami min da'anin wa ma'azin idan an tahi yankan kuma ana yi ne da dangin dabbobi da awaki ina fata an fahimta dangin dabbobi da awaki kenan yanzu eh dangin tumaki kai ko jazakumullahu khairan dangin tumaki da awaki ko an gane kenan yanzu bai halatta ko mu ce bai dace ba ka ɗauko raƙumi ka ce da shi za ka yankan me suna ko saniya ba a yi da su sai dangin tumaki da awaki su ne ake yanka da su sai dai don ƙarin nama za kuma Allahu khaira Allah ya saka kai mutumi na ga layin mu ɗaya fa don wallahi yadda kake son nama na nima haka ne Allah muna son nama jama'a to annabi ma yana son nama kaga ai kuwa sunna ne mu so nama jama'a eh Allah ya kara mana son nama eh yawa to dan karin nama kamar yadda malam ya faɗa ana iya samo saniyar sai a hada da ita an gane magana da kyau ko eh amma dai yanka din na sunna shine ayi da dangin tumaki ko dangin menene awaki an gane sai malam yace zakari hawa unsaha matansu da mazansu ma'ana ko tinkiya ko me rago ko akuya ko me ko taure yace wa yushtaratu laha ma yushtaratu fil udhiyya abubuwan da aka sharɗanta dangane da layya to su ne aka sharɗanta dangane da dabbar suna ita ma an gane dan haka fala yujzi'u min ad-da'ni illa ma awfa sanatan kamila fa akthara ba a yadda kai suna da me ba wato ɓangaren akuya ba na fata an fahimta sai wacce ta kai menene shekara ko kuma ta me ta haura an gane kamar yadda alayya ma ba za ka yi da ita ba sai in ta haura menene shekara ta kai shekara ko ta me ko ta haura an gane maganar da kyau ko don haka bai halatta ba abu na sha hudu ko na sha uku sai ce wala yujzi'u fil aqiqatil awra'u bai halatta a yi amfani da dabbar yankan suna makauniya ba bai halatta ba musamman almubayyinu ko albayyinu auruha awaruha wanda ainihin wato makantanta ya menene ya bayyana wanda za ta iya tafiya ta da kifilan nan bata mata da keta ba to lalle in ta zama haka ba za a yi yankan suna da ita ba kamar yadda ba za a yi menene da ita ba layye da ita ba wal arja'u haka mecece gurguwa albayyinu arjuha wanda gurguntatta ta me ta bayyana wal maridatu haka wacce take ba ta da lafiya albayyinu maraduha wacce rashin lafiyarta ta fito karara kana ta da ita sai ta kwanta kana dan dukan ta ta tashi kana dan barin gurin sai ta kwanta ba ta iya tsayuwar minti biyar ko goma tana tafiya lamo lamo samo samo hakan nan to wannan ba za a yanka ta a suna ko a yanka ta a ainihin wato menene ba layya ba an gane magana da kyau ko sai ya ce sannan wal ajina'u allati zahaba muhuha da kuma ƙeƙashashshiya rankwalalliya mokaɗaɗɗiya jama'a wanda ba ta da ɓargo a jikinta ba ta da nama wannan ita ba za a ainihin wato yi layye da ita ko abin nan ba abin da suke cewa wai me sunansa ne kafin zuru ne ko mene ne to ba za a yi suna da ita ba ba za a yi layye da ita ba ita ma abu na goma sha hudu ya ce sannan la ya sihul ishtiraku fil aqiqati mutlaqan baya halatta a haɗu a dabbar menene suna makwabcinka ya samu karuwa ya mace kai ka samu ɗa namiji to karmakallahi ni ma ba abin kai ma ba abin nawa ne a gurin ka to ina da dubu bakwai da ɗari biyar to ni ma ina da dubu bakwai da ɗari biyar mu sayo tinkiya guda ɗaya mu yanka ta dubu goma sha biyar an gane magana da kyau ko bai halatta a haɗa a yi ainihin wato abin nan ba ko alayyan bai halatta ba sai a dangin me shanu ko ko menene ko raƙuma an gane ko yawwa fala yujzi'ul ah, menene ra'asu Uh, illa an ra'asin don haka wani kai baya isar wani kai sai ga kayi shi kaɗai ma'ana mutum biyu ba sa haɗuwa a guda ɗaya dole sai mutum ɗaya wa man wulida lahu tawa'amun min, min fi batsanin wahidin tawa'amun fi batsanin wahidin wanda kuma aka haifa masa yan biyu a cikin ciki ƙwaya ɗaya ta wataƙila za ka ce to tunda ba za a haɗu ba da makoci da makoci to an yanzu yan hudu suka zo ya za a yi da su jama'a ka san shi Allah ba ruwansa talaka malam wallahi sai Allah ba shi yan hudu kuma duk su zama maza kowace bibbi kowanne bibbi wala bakar wala bakar kuma ba ka da kwandala kai Allah ka raba mu da talauci malam wallahi malam yan hudu dun maza kuma an ce bibbiyu ake so a yanka kaga ai aiki ya jika jama'a takwas kenan yara za su ci nama billahi lillahi to shine malam yace wanda aka haifa masa yan biyu a cikin ciki daya an gane ko sai yace zabaha an kulli wahidin min huma zabihatun khassa kowanne ɗaya zai yanka masa nasa na musamman daban da haka in mazaje hudu ne wallahi sai ka nemo naguna guda takwas shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ai aiki ya samu Allah ka hore mana Allah ka kara mana budi kama la yasihu al-jam'u bayna al-udhiyyati wal aqiqa min dhabihatin wahida kamar yadda kuma bai halatta yau layya kuma yau sunan danka sai ka ce to da layya da suna ya Allah bismillahi allahu akbar ba a yi na fata an fahimta dole ka ware kowanne ka abin nan to amma malamai suka ce in suka haɗu kuma sai ya zamto ba ka da halin yin guda biyun wanne ne za ka yi wanne ne za ka yi to ta kalafar nasu fi ma kadara awwara wauko in ji babban malaminmu eh yawa ta eh a kana makalla baba yawa don haka a yi layya kawai Asha Allah Malam ya ce ko in ya girma zai yi wa kansa kawai a yanka mana layya kawai a rabu da sunan nan abin da ya tabbata gaskiya shine suna za a yi saboda hi na suna ai haƙƙin wani ne haƙƙin wannan yaron ne shi ko na yankan layya haƙƙin waye so shi Allah a cikin rahamarsa idan baka samu dama ba ya yafe maka amma shi yaro zai yafe ai dole ko daga bayan ka samu sai kayi dan haka gara ma ka yi yanzu ka huta ko ba haka ba to shine amin amin dan haka suka ce bai halarta a haɗu a layya da suna a yanka kwaya ɗaya a ce duka layya da suna din ba da haka fala tujzi ul udhiyatu anil aqiqa wal aqiqatu anil udhiyya bai halatta dabbar layya ta ɗauke yankan suna ba ko dabbar suna ta ɗauke yankan layya ba abu na goma sha biyar yustahabbu fil aqiqati an ya akula minha ya mustahabbi ne bai kamata a ce mutum a yi masa suna ka san irin wannan tana faruwa misali an samu ɗan saɓani tsakanin matar da mijin sai ta haihu a gidansu shi ya sayi abin suna amma an kama nama ya ci a kumiyar musu bana bukata ba a samu to mustahabbi ne kai uba ka ci daga naman wannan menene wannan suna to amma kaga wasu kai su fushi akara makalla akara makalla ba na bakar yace dan dai ba shi bane amma shi baya fushi da nama ko ma dai ba ma fushi da naman nan gaskiya masha Allah so dan haka yustahabbu fil aqiqati an ya akula minha wa yuhda lil jirani ayi kyauta ga makota wal aqarib da makusanta wal asdiqa da kuma abokai wa yatasaddaqu biha alal muhtajin kuma ai sadaka wa mabukata wanda zaka samu Allah cikin ikonsa saboda yanayin babu zai ɗauki tsawon wata da watanni bai ci naman nan ba da haka idan aka yanka da Allah irin wannan don Allah jama'a ko a yanka yankan layya ko a suna mu daina kyautar bangishiri in baka manda sai kaga jama'a an yi layya ko an yi suna sai a dinga exchanging nama wani ya tura wasa cinyar gaba ya turo masa ta baya exchanging ake yi naman ya kare tsakanin mawadata talakawan da aka yi dan su wallahi ma da su dinga jin kanshi a waje aka raba kala an gane to ya zama adashe baba ya zama adashe bai kamata ba yana da kyau su talakawan da aka yi dan su yasa ko wani bawan Allah bar ma in faɗa muku kawai tunda baya raye alkasim mai nama Allah ya saka mishi da alkhairi wannan dattijon wallahi ya sha a sallah jama'a ya loda nama a buɗin motar shi wallahi shiga cikin anguwannin talakawan nan gurin da zana zana da karakara da ginin laka wallahi je yana raba musu naman layya amin amin malam wallahi wata rana muna magana da shi nace masa ni me yasa kake haka yace to malam naman yana karewa tsakanin mu mawadata ni ina da shi an kawo min wannan ma da ya kawo min yana da shi ni ma na kamar yace to meye fa'idar talakawan su kuma yace talaka sun zama yan kallo kenan da haka wallahi malam sai ya loda nama a motar shi ya ɗebi yaransa biyu ko uku wallahi su fita je ya raba wa talakawa anguwannin gefe gefen garin nan wallahi da ƙauyuka ƙauyukan nan sai ya shiga ya ta raba musu shi kadai wata ran shi kadai ma zai tafi wallahi zai raba ya dawo da motar shi ya sa a wanke ta kawai ya saka ta a cikin gida to irin wannan hali wallahi yana da kyau mu dinga ɗabbaka shi mu dubi gidaje a cikin anguwanninmu za mu ga akwai gidan da wallahi malam abin da za a ci ma sai an yi da gaske to irin wannan in ka samu ɗan daɗi kar ka dinga bawa maƙotanka mawadata ka samu maƙotanka wanda suke cikin hali ka kai musu yana da matuƙar muhimmanci Allah ya shiryar da mu da haka yake to yustahabu fil aqiqati an ya'kula minha wa yuhda lil jirani wal aqarib wal asdiqa wa yatasaddaqu biha alal muhtajina yace wal afdalu fi duhumil aqiqa amma abin da yafi a cikin naman suna an yi khuraja biha ila nasi a dafa ko a farfesu ko a soya a fita da hi waje kowa ya ci an gane ko wa in du'u ilaiha fala ba'asa idan an kira su zuwa gare ta to babu laifi su je su ainihin wato ci wannan nama din ko su ci wannan abin da aka ainihin wato ba su din ina fata ana fahimta abu na goma sha shida ko sha bakwai yace wala yuthbitu fil man'i an kathril izami al aqiqati hadithun akwai hadisai da suka zo suna nuna cewa baya halatta a karya naman me naman suna kashin suna to malamai sun ce wannan hadisin bai inganta ba wa qad jarat al adatu bi kasr al izami inda al intifa'i bil dhabiha kuma an samu al'adar mutane ta gudana akan idan aka yi musu suna suka zo suna za su yanka nama suna daddatsa kashin don haka dai malamai suka ce hadisin bai tabbata ba to sai abu na gaba shine abu na goma sha bakwai tasmiyatul mauludi wa takniyatuhu wato yi wa yaro suna da kuma yi masa alkunya yajibu tasmiyatul mauludi inda wilada aw fil yawmin sabi'i minha wajibi ne a sanya wa yaro suna a ranar da aka haife shi ko kuma ranar bakwai yace li annal isma unwanul musamma domin hin suna shi yake bayyana waye ne shi da aka sanya wa suna bihi yutamayyazu ala waji ala wajihin yaliqu bi karamatihi insanan musliman wato da wannan suna ne ake bambance shi cewa shi mutum ne kuma mai karamci mai mutunci don haka bai halatta a bar yaro babu suna ba dole ne a sanya mar suna sannan abu na sha takwas wayajibu al-ikhtiyaru wayajibu ikhtiyaru al-ismi al-hasan lafzan wa ma'anan kuma wajibi ne a zaɓi suna mai kyau wajen lafazi da wajen ma'ana domin wasu suna biye wa lafazi ne ba sa kula da me da ma'ana kawai sai ka ji wata sura wai hamamatu hamamatu fa kurciya kenan jama'a kurciya kenan kawai ita ta ji suna ya mata daɗi hamamatu ta ce ba suna na hamamatu to sannu kurciya ina fata an fahimci magana to yana da kyau mu dinga kula da suna da ma'anarsa da menene yake cikinsa ko kuma ka ji wani suna wai muqaddarasiyya dan Allah yanzu aka ce kai li'irabu muqaddarasiyatu me ake nufi da shi ba shi da wani ma'ana so saboda haka a kula da ma'anar suna a kular kuma da lafazin me ake nufi da shi ina fata an fahimta to wannan shine da haka wa yajibu ikhtiyarul ismil hasan lafzan wa ma'anan yace li anna al isma lahu ta'thirun ajibun fil musamma domin suna yana da tasiri mai ban mamaki a cikin wanda aka sanya wannan suna min haisul hasani wal qubhi wal khiffati wal thaqal ta hanyar kasancewar wannan suna mai kyau ko kuma mai muni abu na sha tara wa yustahabbu tasmiyatu bil asma'i taliya an so a sanya wa suna yaro irin waɗannan sunayen shine na farko abdullahi ko abdurrahman ana son waɗannan sunaye amma hadisin da ya zo cewa a habbul asma ilallahi ma ubbida wa hummida wannan hadisin bai inganta ba mafi soyuwar suna shine sunan da aka abdantar da shi a ce abdu kaza abdu kaza wannan hadisin bai inganta ba amma mafi kyawun suna shine abdullahi ko abdurrahman wannan hadisin ya inganta an gane magana da kyau ko amma mafi kyawun sunaye shine sunayen da aka ce abdu kaza abdu kaza wannan bai inganta ba amma abdullahi da abdurrahman wannan yami ya inganta wannan hadisi ya inganta thumma ma ubbidal ismu min asma'il husna mithlu abdul aziz wa abdul malik shine abin da muka faɗa ɗazu a tasmi summa tasmiyatu bi asma'il anbiya'i war rusul an fi so a sanya wa yaro sunayen annabawa da manzanni mithlu muhammad wa ibrahim ko a sanya mar muhammad ko ibrahim ana son sunan annabawa thumma tasmiyatu bi asma'i salihina sannan sunayen mutanen arziki ka asma'i sahabati wa tabi'in kamar a sanya wa yaro sunan sahabbai ko sunan manya-manyan malamai tabi'ai sannan abu na ashirin wa yuhramu tasmiyatu bil asma'i taliya ga wasu sunaye kuma wanda malamai sun kyamatar da sanya wa yara irinsu na farko al asma'ul muharramatu shar'an akwai sunayen da shari'a kwata-kwata ta hana a sanya wa yaro wannan sunan mithlu malikul muluki kaji an sanya wa yaro malikul muluki mai mulkin masu mulki gaba daya kaga wannan kusan siffa ce ta ubangiji aka dauka aka dankara wa yaro ko ba haka bane yawwa wa sultani salati ko a ce abun nan sarkin sarakuna ko yawwa shi ma wannan bai bai tabbata ba kamar irin su qadil qudat alqalin alqalai shi ma baya halatta mana abubakar mamur gubi Allah ya saka mishi da alkhairi in aka ce masa qadil qudat shimaili Najeriya sai ya ce a qadi dai kawai alƙalin alƙalin arewacin najeriya ya ce a alƙalin dai ku banni dai alƙalin alƙalai ka ai allah ne to haka dai malamai sun ce irin waɗannan sunaye wanda ma'anarsu yake ɗaukar kamar wani haƙƙi na allah a danganta wa mutum baya halatta a sanya wa yaro irin wannan sannan al'asma'ul muhtassa billahi ta'ala akwai sunayen kuma da kai tsaye allah ne ake kira da su kamar kaji ana cewa hiya mutum a samar abdurrahman jama'a sai a da ana kiransa rahamanu sai ka je karkara ma za ka samu wannan rahamanu ku kira mana rahamanu rahamanu Allah kenan fa hajiya an gani yau yarba ma suna da wannan ko to azizu yace ku kira mana rashidu ko azizu to gaskiya irin wannan bai halatta ba a ɗauki gayan arrahman a danganta wa mutum bai halatta ba saboda arrahmanu Allah kenan ko yawwa ko alquddus da shauransu al'asma'ul mu'abbada li ghairillahi ta'ala daga cikin sunayen da bai halatta a sawa yaro ba shine sunayen da aka bautar da wani Allah mithlu misali a ce abdul ka'aba aka ji mutum an kira sa bawan ka'aba ya kaje jahilan laraba zaka ta suna da irin wannan sunayen da abdul rasul bawan manzo har abdul hasan ko abdul husaini ma ka tafi cikin yan shi'a zaka ji su akwai wani yaro da ya ridda aka sa masa abdul masih bawan masihu isa dan maryam kaga gobe kiyama za su yi jawabi da hi da wanda suka samar wannan suna ko ba haka bane to bai halatta ba irin wannan sunaye waɗanda kai tsaye ana bautar da wasu wani Allah ne a sanya wa mutum wannan sannan al-asma'ul muhtasa bil kuffar kamar sunayen da kafirai ne suke sanyawa da yahudu kawai sai ka ji yaro ko kinaya wannan ma bai halatta ba ko kinaya ko alkunya ba a yin alkunya da sunan arna jama'a to sai ga wani yaro malam kawai ya yi wani cunko kawai sai ka ji ana kiransa Bobby shi kuma yana wani haka ana Bobby yana haka kaga bai kamata ba wallahi sunayen arnan nan ke kaga yaran mu matasan mu duk an saka musu ana ta kiransu kuma suna ta alfahari da abu kuma shirme ne wallahi Allah ya kiyaye abu na 21 in fa lokaci abun nan fa ku tsaye da ni ba dan dan abun namu da dan yawa dama na ce zai wahala mu karasa amma dai mun yi rabi yanzu ولا ينبغي كذلك التسمية بما يلي تسمية المولود بأسماء الجبابرة مثل فرعون أسنيا ومتن سونا يمتانا بنزا ندا ka ji ana kiran mutum fir'auna ko karuna kuma ko kun san a cikin musulmanmu akwai wanda ake kira wai dan yana da kuɗi a ce karun gaji ya ce ya aka yi ne wai shi karuna ne bai halatta ba ko kuma dan yana da kangara ya kaji ana cewa fir'au kuma yana amsawa fa saboda bai da hankali aka in ba rashin hankali ba kira ka fir'auna ka amsa eh to wannan bai halatta ba an gane ko haka sunayen shaidanu kaji ana kiran mutum kinzam wanda shi ma wani suna ne mai muni haka sunaye munana kaji ana kiran mutum harb zamanin laraba za ka ji an kira mutum harb sai annabi ya gyara ko murra ɗaci wani ya taɓa zuwa annabi ya tambaye me sunanka ya musulunta sai ya ce murru ɗaci sai annabi ya ce a bal anta sahal sunanka sauki an gane maganar da kyau ko da ya ce hidaci ne sai annabi ya ce a sunanka sauki malaman tarihi suka ce da mutum ne mai zafin bala'i da annabi ya canza mar suna sai dawo mai saukin hali yasa suna yana tasiri a jikin mutum ba ku ga an ce duk inda kaga Umar za ka ga yana da dan zafi zafi ba in kaga Abubakar kuma za ka ga yana da sanyi sanyi yawa saura minti uku ko ta bari mu karasa abu na 21 zuwa na ashirin da biyar haka sai mu tsaya yan bagi taghyir kullu ismin min al-asma'il muharrama shar'an abu na ashirin da biyu ya halatta a canja wa mutum suna komai girman shi in aka gane sunan da aka sanya mar mai muni ne a yi me a canja shi kawai sai wannan sunan bai halatta ba a canja wala yalzamu min dhalika dhabhu haqiqatan ukhra to wani zai tambaya ce to tunda an canja sunan za a sake yanka ma a'a iya sunan ne kawai za a canja banda yanka وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء, أسماء كثيرة على أصحابها an samu hadisai da suka nuna annabi ya canja wa dewa daga cikin mutane suna kuma sannan ba a sake musu a yanka ba an gane abu na 23 wal walidu a haqqu bi tasmiyatil mauludi uba shi ya fi cancanta ya sanya wa ɗansa menene suna walaysa lil ummi haqqun haqqu munaza'atihi bai halatta ga uwa ta yi jayayya da wa ba da uba wajen sanya wa ɗa mai ba suna za ka ga irin wannan gabar ana rigima da yawa a kanta ana rigima da yawa a kanta to mata ku ji tsoron Allah ku ji wannan karatun haƙƙin uba ne ya sanya wa ɗansa suna in ya nemi shawara ki kamar yadda za mu zo mu ji babu laifi sai ku yi shawara a sanya wa sunan babanmu ko sunan mamarmu ko sunan wacece ɗinmu duka amma in bai nemi shawarin ki bai ce sunan ɗana wani to karki ta da hankali domin haƙƙin waye nasa ne a matsayinsa na uba na fata ana fahimta da haka yake cewa walaysa lil ummi haqqu munaza'atihi uwa ba ta da haƙƙin jayayya da hi wa fit tashawuri bainal walidaini cikin yin shawara tsakanin iyaye guda biyu maidanun fasihun littafahumi an ba da fili mai faɗi don a fahimci juna ma'ana kai shawara da ita wajen a sanya wa ɗan suna don a fahimci juna wannan kofa a buɗe take in ji malam an gane ko wata radi kuma don a sami yarda da juna wa in aradal walidu ala ghairihi fasammahu fala ba'asa an gane ko idan uba ya ainihin wato bijire ya kau da kai bai fuskanci uwa wajen sa suna ba to suka ce wannan babu laifi akan haka a bar shi kawai ya sanya sunansa kuma ba shi da laifi akan wannan an gane wannan shine abu na 24 bari mu tsaya kan abu na 25 ويستحب للمولود إلى أبيه إلى أمه أو غيره وينسب المولود إلى أبيه لا إلى أمه أو غيره sannan ana nasabta ɗa ne zuwa ga waye baban shi ba zuwa ga mahaifiyarsa ko zuwa ga wani ba za ga wani ana kiransa da sunan mamashi an gane ko amma asali abin da ya tabbata shine a kira da da sunan babansa domin Allah madaukakin sarki ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi ku kira su da sunan iyayensu maza shine yafi adalci gurin Allah sai Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum ko wa laysa alaykum junahum fima aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima Allah da ya nuna kan cewa a sanyawa ɗa suna a kirahi da sunan baban shi abu na 25 shine na ƙarshe wa yazuzu takniyatu tifli as-saghiri bi abi fulanin aw fulana aw bi ummi fulanin aw fulana takriman lahu ya halatta yaro yana jinjiri a kira shi baban Ahmad yana shan nono kuma a ce masa baban Ahmadu an gane magana da kyau ko yawwa babu laifi shi ma a yi masa alkunya ana masa fatan ya tashi shi ma ya samu hayayyafa har ya haifi waɗannan yara akwai mutanen da na sani tun muna matasa suke danganta wa kansu su